بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda shi ne ya dace da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na talatin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na muftasar zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya insha Allah ta'ala yau karatunmu za mu yi shi ne akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi jana'iza mutuwa da kuma kimtsa mamaci wanke shi yi masa likafani yi masa sallah da kai shi cikin kabarinsa da kuma yi masa addu'a bayan an binne shi ibn al-qayyim ya kawo magana mai kyau mai muhimmanci wadda ya kamata a mai da hankali a kanta yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam hadiyu fil janaizi akmalu hadiyin mukhalifan li hadi sa'iril umami مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت فكان من هديه عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعه يودعوه كفرته ثم يقوم ثم يقوم هو وأصحابه هو وأصحابه على قبره سائلين له ثباتا ثم يتعاهده بالزيارة إلى إلى قبره والسلام عليه والدعاء له ما لا يتشير أن محمد صلى الله عليه وسلم أكان هركر جنائزة ita ce mafi kamalar shirya a cikin dukkan wato wasu addinai ko wasu al'adu don ya saba wa dukkan sauran al'ummomi babu wani addini da ya mutunta ɗan adam akan harkar mutuwarsa da bayan mutuwarsa irin addinin musulunci. yace mushtamilan alal ihsani ila almayyit shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan harkar jana'iza tana kunshe da kyautata wa mamaci na ɗaya kenan wa ila ahlihi da kuma kyautata wa iyalinsa a kyautata wa mamacin kuma a kyautata wa iyalinsa wa aqaribihi a kyautata wa danginsa addinin musulunci ne ya ce idan mutum ya mutu a yi masa dukkan abu na kyautayi wanda za mu zo mai bayani kuma a kyautata wa iyalinsa kamar yaya abinci ma aka ce ba sai sun dafa ba lokacin da suke jimamin mutuwar ɗan uwansu a dafa abinci a aika musu don wani abu da zai shagaltar da su daga dafa abincin ya zo musu اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم kuyi abinci ku dafa ku kai wa gidan iyalan Ja'far lokacin da Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib ya rasu ku yi musu abinci ku aika musu ku kai musu saboda yau wani abin da zai shagaltar musu ya zo musu dangin mamaci na kusa da shi su ma a kyautata musu duk ya shafe su ai zaman ainihin wato ta'aziyya da jimami da damuwa akan dan uwansu da ya mutu ko gado aka zo shari'a ya halatta a tsakurar wa wani wanda baya cikin magada don idansa ya gani a kyautata masa duka wannan ana yi ne wa ala iqamati ubudiyyatil hayyi fi ma yu'amilu bihi al-mayyit a tsayar da bautar Allah rayayye irin abin da za a yi wa mamaci ko kuma shi rayayye yayi wani aiki na ibada ga Allah wanda zai taimaka wajen mu'amala ga mamaci yanzu duk abin da za ka yi na kyautatawa mamaci bautar Allah ne kake don Allah ne ya ce kai annabi ne ya ce kai abu na biyu ka kyautata mu'amalarka da wannan mamaci wannan yana nuna mana addinin musulunci kenan yayi umarni da a kyautata mu'amala ga mutum hatta bayan ya mutu an ce in an ba ku labarin mutuwar ɗan uwanku ku bar abin da kuke yi ku je ku raka shi ku raka shi kamar ya ku raka shi ku raka shi wajen wani wuri na bakunta da za shi zai je wani wuri bako bai san kowa ba a wurin zai je zauna a wani gidan da babu kowa sai shi shi kadai ku raka shi ku kai shi inda za a dawo masa da ransa ya gan ku da sai ya fashe da kuka lokacin da ku juya ku tafi ka bashi a wannan gurin wannan insan ne ilal mayyit ku yi masa wanka kar ku kai shi da datti da kazanta in mace ce a kwance gashinta a tsaife mata gashinta a gyara gashin a wanke shi ku fesa masa turare a jikinsa ku sa masa sabulu ku wanke shi wankin da ake yi wa mamaci ba a yi wa raye ma adadin wankin gasalat ɗin da ake yi wa mamaci ba a yi wa raye inda raye ba zai zo wanka a ce a sa kafir a cikin ainihin wato ruwan wankansa ba amma annabi ya ce in kun wanke shi waja'alna fil akhirati kafura kafura ku sanya kafur me kafur wani abu ne mai kanshi a cikin ruwan da za a wanke shi ku fesa wa likafaninsa turare ku kai shi gidan cikin ni'ima cikin kanshi saboda zai fuskanci wasu manyan baki su ne mala'iku su kuma ba a fuskantar su da ƙazanta ko da ci ku binne shi ku gyara kabarinsa ku tattoshe masa inda ruwa zai iya shiga ku tattoshe wannan isan ilal mayyit ne kyautata mamaci ne da kyakkyawar mu'amala gare shi da haka ya zama shiriyar manzon Allah kana min hadihi ubudiyyatu rabbi ta'ala ala akmalil ahwal bautawa ubangiji tabaraka wa ta'ala kyautata mamaci bautar Allah ne a bisa hali cikakken hali ba tauyayye ba wai nan ana faɗaitar da kai ne duk abin da za ka yi wa mamaci to ka ji cewa wannan abin da kake yin ibada ne Wutar Allah ne akwai lada a ciki ɗaukansa da za ku yi kusa a kafaɗa ku ku ɗora shi yana kwance kuna tafiya da ƙafa ko akan abin hawa kuna masu ambaton Allah ku ajiye shi ku sa shi a cikin kabari ku gyara masa kabarinsa ku sa shi wannan duk bautar Allah ne wa tajhizil mayyit ila Allah shirya kimtsa mamaci zuwa ga Allah ta'ala ala ahsanil ahwal a bisa hali da yafi kowanne kyau shine bayanin da na yi muku abu na gaba ibn qayyim yace wa wuqufuhu wa ashabuhu sufufan yahmaduna Allah dan adam ya tsaya da shi da ƴan uwansa a sahu sahu sahu suna yi wa Allah godiya abun mamaki dan uwansu ya mutu za su je su binne shi kuma suna yi wa Allah godiya dan yi wa Allah godiya ibada ne shi kuma Allah ana gode masa ne ko da dadi ko ba dadi la ilaha ya Allah wa yastaghfiruna la suna neman wa dan uwansu gafara malam ka duba mu'amala mai kyau ga mamaci mutum ya gama duk abin da zai yi amma wai idan kun zo za ku yi masa sallah sai ku rinka ce Allah ya fe masa wannan ita ce sadakar da kake wa dan uwanka Allah ya fe masa ko ma wa ita da Allah ya fe masa Allah wato wato iya mu'amala ta kai ko gaba kake da mutum in ya mutu sai ka dana cewa Allah Allah ya fe masa Allah ya fe masa ma'ana ko dai ba daɗi dai Allah dai ya fe masa kawai Allah ya fe masa ka gane Allah ya fe masa dai saboda wannan yanayin da yake ciki ya kamata a tausaya masa wallahi ya kamata a tausaya masa kuma me ya maka wannan duniya dai da ake cinta da tsinke ake santa ake kaunata to ya bata shi ya tafi ya shiga wannan wurin marar daɗi ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته haka ɗan uwan mamaci musulmi zai yi ta tafiya a gaban mamacin ya yi gaba ka duba wani solidarity ya yi gaba ba fa shi za a kai ba wanda za a kai din yana baya amma ya wuce gaba don dai ya nuna kawai yau yana yau ya ba da wata damar sabato yau yana yana tare da wannan mamaci yayi gaba gawa tana baya akan kafada shi kuma yayi gaba yana rakiya har sai in an yudi'uhu ufrata sai an sa shi a cikin raminsa daga wada'ahu sannan ya komo huwa wa ashabu ala qabrihi mutum yana tashi da shi da mutanensa abokanansa suna tsaye akan kabarin mamacin nan sa'ili na lahussabata suna roƙa masa tabbata يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سنة قيامة أكبر إنسان suna ta roƙon ya Allah Allahumma fir lahu Allahumma sabbithu Allahumma fir lahu Allahumma sabbithu ya Allah ka yafe masa ya Allah ka tabbatar da harshen sa yayin da aka zo yi masa tambaya Allahumma sabbitna Allahumma sabbitna wa sabbit alfinatana inda su'al ya ubangiji ka tabbatar da harasan mu yayin da aka tambaye mu a cikin kabari cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mamaci ثم يتعهده بالزيارة إلى قبره يا كوير شي yayi aikace ya saba da ziyara ga mamaci wai wabdu wannan wahalar da aka yi masa kuma sai aka ce mana an fa sunnanta mana fa mu rinka zuwa muna ziyartar ƴan uwanmu da suka mutu fa ya mutu ka masa wanka ka masa likafani ka fesa mai turare ka lullube shi ka dauke shi ka sa shi a kabari ka gyara mai kabarinsa ka masa addu'a sai a ce wai kakka rabu da shi kuma ka rinka kawo masa ziyara ka rinka kawo masa ziyara assalamu alai da yi mai sallama shi dan uwanka mamaci ka rinka zuwa kana mai sallama ana yi wa mamaci sallama assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abutan wannan gidaje cikin musulmai da muminai mu ma insha Allah lahiqun muna nan muna masu zuwa ne mu riske ku za mu tarar da ku a wannan ramuka ku je ku yi musallama annabi ya ce a je a yi waddu'a ila da kuma yi mai addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yafe masa ya Allah ka ji kansa ya Allah ka fada da kabarinsa ya Allah ka sa ya huta ya Allah ka kula da bayansa ya Allah ka tsare iyalinsa ya Allah ka tsare zuri'arsa ya Allah ubangiji sa dan aljanna ne ya Allah kada ka fitine mu bayansa wannan fa duka bayan mutum ya mutu ma ka kai mai ziyara kabari zaka je kai ce mai addu'a don Allah akwai wata shirya da ta karantar da mu wani abu da zamu yi mu kyautata wa mamaci sama da wannan shirya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya karantar da mu mu kyautata wa mamaci kamar yadda muke kyautata wa rayayye to me aka ce kai wa rayayyen sama da wannan me aka ce kai ka kyautata masa shi ma mamacin ka kyautata masa ba inda aka ce dan mutum ya mutu a wulakanta shi ko a tozarta shi ka duba ziyara fa yanzu duk wanda ya kai wa dan uwansa ziyara zai ji daɗi ba zai manta ba to an ce mu rinka kai wa mamatan mu ziyara jama'a wannan fa umarni ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce mu rinka yi wa ƴan uwanmu da suka mutu to ina ga babanka da ya mutu malam wannan ga magarin mutane musulmi aka ce mai musu to babanka ba to mamanka ba yayanka fa abokinka fa don Allah ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amalanmu mu tsakaninmu da mamatanmu don Allah wallahi mu'amalanmu da ƴan uwanmu da suka mutu mu'amalan ba ta da kyau muna shiga hakkin ƴan uwanmu mamata sai wanda Allah ya zaba a cikinmu yanzu fa idan ba kayi da gaske ba mahaifinka na abun ne wallahi bayan wata uku hudu sai ka manta ma kabarinsa da ruwan sama ya zo ya daki kabarinsa ciyawa ta zo ta ci wurin bayan wasu ‘yan watanni wallahi sai ka ce ana kasa gane makabarin babana shikenan ka daina zuwa na'am sai dai an sa taya ko tayan to wannan subhanallah alazim raunin ya kai a ce wai yau a ce misalin mamacin babanka yana raye ya kamata ka manta da gidansa mahaifiyarka tana raye ya kamata ka manta da gidanta wata ran a tambaye ka a ce ina ne gidan mahaifiyarka ce wallahi na manta an yi gine-gine a unguwar kuma ni ina tausayin kaina wallahi kullum ina faɗa ina zama na yi tunani wallahi zan ji ciwo kwarai da gaske idan a ce yau an binne ni a cikin kabarina ɗana ya manta da ina kabarina yake Allah kuma wannan ziyarar malam ba a kayyade aka ce in bayan in babanka ko dan uwanka ya mutu bayan shekara uku bayan shekara hudu ka gama ba har ka mutu ne har ka mutu to shine abin da ibnu qayyim yake so ya nuna mana shirye manzon Allah akan harkar jana'iza ita ce akmalul hadi mafi cika shirya mu yi hakuri mu kyautata mu rinka yi akwai daɗi ƙwarai in dai kana so mamacinka ya ji daɗin wani abu da za ka yi masa bayan ya mutu to ka rinka zuwa kana ziyartar kabarinsa kana masa addu'a wannan shine abin da zai ji daɗi yana cikin al'isanu ilal mai da shirar manzon Allah ta koyar da mu ta ce mu rinka yi musu waƙafi mu musu sadaka jariya yanzu ba za ka iya sayan tabarmar roba ka kai masallacin unguwarku ka ce Allah ya kai wa babanka ladan duk in an yi sallah ba yanzu ba za ka iya sayan buta ta roba ka kai wani masallaci ba ka ce wakafi ne ga mahaifiyarka wallahi malam an samu dace akan samu buta roba ta shekara biyar ana amfani da ita in an samu wuri masu kulawa wallahi shekara biyar yanzu ba za ka iya ba ba ka da kuɗi wayar ka nawa take ci maka duk wata a cikin kuɗin katin kan nan ba za ka iya sayan butar roba ƙwaya ɗaya a wata duk watan duniya ka sayi butar roba ƙwaya ɗaya ka kai wani masallaci ka ce ai alwala Allah kai wa babanka ladan ba ba za ka iya ba amma kana cin bashi ka saka data a wayar saki mun yi nisa fa wallahi mun yi nisa amma kuma kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsi al'amal di abinda kai shi za a yi maka ka ji da kyau wallahi duk abinda ka shuka shi za ka girba duk wanda ya shuka gero gero zai gani in ka shuka masara masara ce za ta fito bayan da ka shuka masara ka tsinci waken soya sai dai manta kai a cikin masara ka hada waken soyan da masara duk abin da kai wallahi shi zaka gani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yanzu kana ganin babanka da mamanka kana cewa kana son su kana kaunar su sai ranar da suka mutu in suka kwanta ka tuna yanda suke yanzu a ce yau suna kabari suna bude yau shekara nawa tsohonka yana cikin rami abin ne sai kuma kana nan kana shakata ka canja riga da kaga dama ka hau abin hawan da kaga dama ka ci abincin da kaga dama kana nan kana walwala kana jin daɗi baka san kuma naka ajalin kai ma ya zo ƙarshe ba la ilaha illallah wa awwalu zalika abu na farko cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ta'ahuduhu fi maradihi wa tadhkiruhu al-akhirah وأمره بالوصية والتوبة وأمر من هضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب وكان يفعله ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب abu na farko cikin abubuwa na kyautatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dangane da mamacin mu abu na farko abu na farko ta'ahuduhu fi maradihi yawan ziyartar da duba mara lafiya ba shi yasa ibn qayyim ya fara yi mana magana hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi al-marda ba shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mara lafiya karatun da muka yi sati mai zuwa satin da ya wuce gaba ɗaya akan harkar mara lafiya ne to wannan ana so a nuna masu min tabi ne shimfiɗa ne na kyautata wa mamaci tun kafin ya mutu ma an ce ka kyautata mai ka je ka gaishe shi aka ce idan ka tafi gaida mara lafiya mala'iku suna maka inuwa aka koya ma ladabin yadda za ka gaishe shi kar ka daga sauci a wajensa kada ka yi mai abin da zai firgita shi kada ka tsoratar da shi ko da ka ga alamar mutuwa zai ka nuna masa aba mutuwa zai ba da sauran kwana kai kai masa abubuwa da za ka faranta masa wannan shine farkon abin da annabi ya ce mu yi wa yan uwan mutum suna raye kafin su mutu annabi ya gaida mara lafiya kuma ya sunanta mana mu tunatar da shi lahira duk wanda ya je gaida mara lafiya to ya yi ƙoƙarin ya samu wata gaba ko yaya take da zai tunatar da wannan mara lafiyar lahira akar mukallahu da yawa wasu sun hau gadon asibitin nan ba sa dawowa daga ranar da kuka ɗauke shi kace kun kai shi asibiti to wataƙila ya yi sallama da gida kenan da yawa sun tafi wallahi ba su dawowa wani ya tafi an dawo da shi yana murna duka duka bai wuce kwana ɗaya kwana biyu ba aka daɗa mayar da shi asibitin da aka mayar da shi kuma Allah bai dawo ba ashe mai doshi aka yi ya zo ya sallama wa ‘yan uwansa ganin ƙarshe ne za su yi masa so idan ka je gaida mara lafiya ka tunatar da shi lahira ka samu wata kalma ko yaya za a nuna masa ya bi Allah abin tausayi abin damuwa abin bakin ciki muna faɗa muna maimaita a wasu daga cikin asibitoci yanda ake nuna kamar musamman ɗakuna na masu hali da wata sauransu sai ga mara lafiya yana kwance fa gashi nan dab da mutuwa amma wallahi malam ana kunna masa fina-finai an sa masa ƙatuwar talabishin a saman gadonsa wai entertainment ne wai ajiyar da shi daɗi ka ji ɗakin mamaci yana yarin caɗe da kaɗe-kaɗe akwai wanda fa yana yana magagi kamar zai mutu ya ce ina rediyonsa rediyo ashe shi abin da ya dame shi voice of america da da bbc ne da baya so yana baya so yi misin a hakan fa a daidai kunnensa in lokacin yayi sai ya sa an kunna masa amma babu babu wani ba wani memory guda ɗaya na tilawa Qur'ani da yace a sa masa babu babu wata tasha ta musulunci da yace a kunna masa ya ringa ganin wa'azi ko karatu ko ya samu abin da zai guzuri da shi da haka suke mutuwa wannan ni da ido na na gani na je gaida wani bawan Allah na tausaya masa na tausaya wa kaina kwarai da gaske amma abin da na gani yana gani Allah ya sauke an masa duk wani abu na jin daɗi amma jikin ba kyau ga madara ga lemuka ga ruwa kala kala ga naman kaji ga wane ne kuloli a ciccike abinci gaba baya iya cin komai a ciki an tara masa komai a durowa ga ta nan abin da yake iya ci ko yake iya sha shine allura da ƙwaya ga abin kallo kuma an sa masa da ƙyarfa yake gane mutane amma sai an sa masa wannan abin ya kalla ba kwa tunanin cewa duk abin da ya kalla zai ba da jawabi a kai ba ku san da wannan ba kuma wannan abin da kuke sa shi yake kalla addini ne yaya za ku taimaki dan uwan ku jefa cikin musiba a lokacin da yake dab da tafiya hisabi to duk abin da zai ƙara masa kusanci da Allah ake so shi yasa ake so mai jinya zama mai ilimi kada ɗauki tantirin jahili mara addini a ce shi zai jinyan wane ina baka shawara in mahaifinku bai da lafiya to a nemi mafi kusanci da Allah a cikin ƴaƴansa a sa shi zai masa jinya dan shi zai umarce shi ya sallah a lokacin sallah shi ko wancan bai damu da sallah ba shi kansa ma baya yin sallar bai damu da ita ba ya za a yi umarci shi ya sallah ce ake a bari sai ya warke zai rama waye ce ma zai warke wa gaya maka mai addinin nan shine zai masa talqin wanda zamu zo mu magana akai lakana mai kalmar shahada shine zai nuna masa ya rinka zikiri to idan ka je gaida mara lafiya ana gaisa ana gaje alaji lafiya a jiki yana ki alhamdulillah to a lazimci zikiri alaji a lazimci zikiri kai ka san me kake loda masa da kace Allah zumci zikirin nan a kama Allah dan zai iya yiwa ba za ka dawo ba ka taimake shi a yau ta karatun Qur'ani in Allah ya sa ka farka ka rinka karatun Qur'ani riba ce babba mamaci ya mutu yana karatun Qur'ani riba ce babba a ce a gadan rashin lafiyar mutum a masa shaida yana karatun Qur'ani ku ga yawo majinyatan ku su rinka yin haka ku taimake su tunatar da su lahira wa amruhu bil wasiyyati wat tauba kuma a rinka umartan mamaci da yayi wasiya kuma ya tuba kamar yaya wasiya ya tuba ina a gaya masa yayi wasiya ya ce ayi masa kaza kar a masa kaza ayi masa kaza kar a masa kaza abun sa kaza ayi kaza lalle to wasiya da mun lafiya kalama ya ana yin ta lafiya kalama ana yin ta wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi sahabbai ma sun faɗa cewa kamar da zo riwaya asar daga sahabbai kada ɗayan ku ya ya bari ya kwana face da wasiyarsa a daidai filansa dan kuwa babu ba wani wanda bai da wani abin da zai ce a yi masa bayan ya mutu in na mutu kar amin kaza in na mutu ayi kaza in na mutu ayi kaza in na mutu ayi kaza wannan koyaushe ana updating ɗinta kuma ana gyara ta bayan shekara ɗaya ko bayan kwana ɗari ko bayan wata biyu ko bayan wata uku ka duba wasiyar ka ga me na gyara sai ka gyara to a ce wa mamaci ya wasiya ma'ana yana cikin hakkin mamaci ga mai masa jinya ya sa shi ya yi wasiya sannan kuma a ce ya rinka tuba a ce alhaji a rinka yi wata istighfari hajiya a rinka istighfari hajiya a daina wayyo Allah wayyo Allah ki rinka astaghfirullah astaghfirullah a sabar mashi haka wannan duk yana cikin abin da aka ce ai وأمر من حضره بتلقينه شهادة الله إله إلا الله da umartan wanda ya halarce shi shi mamacin in an ga yanayinsa ga yadda yake to a rinka cewa ya rinka ce la ilaha illallah kar ku ji nauyin gaya masa wallahi wataƙila daga wannan gaya masa da kuka yi wallahi zai tafi da ka ga biribiri ka rinka cewa alhaji a rinka la ilaha illallah hajiya a rinka la ilaha illallah dan uwa a rinka la ilaha illallah kusa ya ta faɗa ya ta faɗa an ba da labari a wani gado a wani asibiti wata mace kirista ce tana kwance a kusa da wata mace musulma to mai jinyanta mutum ne mai addini kuma mai ilimi da ya yi karatu ya ga yadda yanayin jikin ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa yake ciki’ kawai sai ya samu mace wadda za ta mutu in tana ta la ilaha illallah la ilaha illallah da ta abu nan sai ce a ce la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ina gaya muku Allah da hikima irin tasa sai Allah ya kawo wa ita wannan kiristan kafirin sai ya kawo mata mutuwa kafin mutuwar wannan musulmar kurin da ta zo za ta mutu kurin da ta zo za ta mutu sai aka aka aka ji aka ji wannan wannan kiristan fa tana la ilaha illallah la ilaha illallah la il wallahi nake ga mu wannan abu ya buga hankalin mutane a asibitin nan mala kalmar shahada cikakkiya haka ta yi ba fa ita aka ce ta faɗa ba a albarkacin makotaka da musulmar da take faɗin la ilaha illallah kaji wanda ake tsammanin gashi za ta mutu din ta faɗa ba ta mutum ba waccar kuma da ba a tsammanin za ta mutu ita ce ta zo mutuwa ta faɗa shine kuma bayan ta mutu aka zo aka fara rikici ya za a yi musulmi suka ce gawarsu ce su kuma yan uwanta kiristoci suka ce nasu in za a yi adalci ya kamata a ba musulmi su je su binne ta su mata sallah dan Allah ya girmama ta ta more in ana neman ɗan adam da ya more ta wannan matar ce in barna ce in taɓar gaza ce ta yi duk abin da ta yi kuma ta mutu Allah ya gafe mata to wannan shine ribar a rinka faɗin kalmar shahada yayin da aka zo wajen mara lafiya duk annabi ya yi umarni da haka sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma ya faɗa a cikin hadisi cewa laqinu mautakum la ilaha illallah ku laƙanta wa mamatanku la ilaha illallah ku gaya musu su faɗa shi ne laƙantawa kamar yadda za ka je yara ka ce ku faɗa in faɗa ku faɗa in faɗa to annabi ya ce ku gaya wa mamatanku waɗanda ku ga za su mutu to ku gaya musu wai kar a zo wai wai wai a gefe ana ta faɗa a gefe wai wai ko ya ɗauka ko bai zai ɗauka ba a gaya masa a ce wane in an kira shi amsa wane na amka ce la ilaha illallah a gaya masa wasu na cewa wai a to kuma in yazo yake faɗa fa in yake faɗa menene ba wani abu ai Allah bai bashi dama ya faɗa ba cewa akai duk wanda bai ce la ilaha illallah ba zai mutu dan wuta ne a a wanda yace la ilaha illallah zai mutu an yi mana bishara an haskaka mana hanya wannan an dan rage mana dardar da damuwa sosai mun san yayi kyakkyawan mutuwa ya mutu yana musulmi amma wanda bai faɗa ba akwai mutanen kirki da yawa da ba su cewa la ilaha illallah kuma su mutu amma wannan ya nuna cewa baya nuna cewa wai duk wanda ya mutu bai ce la ilaha illallah ba yana cikin matsala ba haka bane zai iya yiwa na kwarai ne shi ma kuma la ilaha illallah za ta yi masa amfani to shi yasa kun ga wannan yana dada yana dada gaskata lalle wanda zai yi jinyar dan uwanka to ya zama mutum ne wanda yake mai kimtsi da nutsuwa ku gaya wa mamatan ku ce la ilaha illallah ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث sannan annabi ya yi hani duk wanda yana cikin kyauta ma mace ya hani a rinka yin wato ɗabi'a da mu'amala irin ta al'ummomin da su yi imani da ran tashi alƙiyama ba na marin fuska da ɗaga sauti bin nadbi ana ɗaga sauti ana marin fuska ana faɗan wasu kyawawan hali na mutum wayyo Allah mun shiga uku wani mai kaza wani mai shayar da mutane wani mai yin kaza wani mai taimakon mutane yau an rasa danga ta faɗi yau katanga ta faɗi yau wane ne yau kaza wannan duk ba a su annabi da anniyaha kukan kera ihu wayyo Allah duk annabi ya ce a daina yi wa tawabi'u zalika da abin da yake bin wannan kada a yi wa musulmi wannan kada wani ya mutu a rinka dukan fuska ko a yaga riga wa shakkul juyub ya gari guna wani an bashi labarin dan uwansa ya mutu da ya rike wuyar rigan nan ya ce wane ya mutu far sai ya yage kawai wai me wai dan yayi showing ya nuna damuwarsa da bakin cikin sa abinda aka ce kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma na Allah ne abin da ya karba kuma na Allah ne abin da ya bayar kuma komi yana da ajali ambatacce sanani an ruwaito ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad ina tattaunawa akan an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu ya zubar da hawaye an samu cikin iyalansa wasu da su hawaye ya zuba bai yi kuka na ihu ba to an samu kuma wasu cikin arifina wasu bayan Allah masana Allah wani da aka yi masa mutuwa na kusa da shi ya mutu ko da ko mata kawai sai aka yana ta dariya yana ta mulmushi yana ta dariya sai suka ce yanzu bawan Allah a wannan hali kana dariya kana murmushi kamar kana murna sai ce a'a ai yadda al'amari yake shine Allah ne ya bani shi kuma ya karɓi kayansa kuma ya bani shi a matsayin baiwa kuma na amfana da shi mamacin kenan kuma ya gaya min na yi haƙuri ya ce min kada na yi kuka kada na nuna wani abu na attabajjur nuna zafin abu da baƙin ciki ya hana ni na yi wannan don haka ina yin wannan dariya ne don na nuna muku ni fa na yarda da Allah da hukuncin da Allah na yi min ko da a cikin zuciyata akwai zafi amma ina so in nuna muku ha na yarda da wannan yarda ce ta musamman da kaddara da ubangiji ya sai su malamai suka ce to ibn taymiya ibn qayyim ya tambaye shi akan wannan yace to gashi kuma abin da aka samu su arifina suna yace to wannan dai ya kamata ya hada da abin da annabi yayi dan annabi ya fi kowa sanin Allah tunda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zubar da hawaye an yi masa mutuwa to bi zai zamanto sunna wai dan saboda tsabar yadda da Allah ne a kana ta kyalkyala dariya an maka mutuwa ba na'am zaka iya nuna wa mutane abinda zai rage zafi amma ba wai mutum yazo yana kwatsa dariya kamar an yi masa albishir da wani abu na duniya ba ibnu taymiya yace ai annabi ya fi shi sanin Allah shi wannan arifin kuma annabi ya fi shi yarda da kaddarar ubangiji tabaraka ta'ala ina fatan kuna fahimta ala ayi hal ko babu komai idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana addinin musulunci yana da tsari akan harkar mamata kuma ga yadda ya kamata a yi kar a yi waɗannan abubuwa zage-zage da surutai da faɗin maganganu da rashin nuna yarda wato nuna rashin yarda da abin da Allah ya yi dan an yi wata mutuwa wasu wani mutum ne mai hali matashi yana cikin ganiyar kuɗinsa yana taimakon iyayensa yana taimakon danginsa shi yake ɗaukar nauyin gidansu ya fadi ya mutu insha Allah da aka zo ana ta'aziyya wa mahaifin shi mahaifin ake tsammanin zai mutu don shi kullum asibiti sai wancan ɗin sai Allah ya ɗauki ransa ya faɗi ya mutu mutuwa bagtatan sai mahaifin sai yake cewa shi dai da Allah ya yi shawara da shi da da bai ɗauke ɗansa ba da shi ya ɗauka inda za a yi shawara da an shawara da shi da ba wani ne aka ɗauka ba yana cikin damuwa ya faɗi wannan wani shi yake mana kaza shi yake ciyar da mu a gidan shi yake wa yara ɗinkin sallah shi yake biyan kuɗin makaranta shi yake kaza shi yake kaza yau wani ya zo ya faɗi ya mutu kuskuren a nan gurin shine nuna waɗannan abubuwan wannan bawan Allah shi yake yi me yasa Allah ya ɗauke shi a yanzu sai a ce shi ɗin waye bashi ba Allah ne ya bashi ba bai gagara ubangiji ba Allah ya bawa kanin sai ci gaba da yi muku ko shi uban ya farfado a bashi dukiyar ya ci gaba da rike gidansa daman ba taimaka masa aka yi ba to ku yadda da duk abin da Allah ya yi zai iya yiwa wallahi malam a gida ana gani ana wani yana cikin cin ganiyarsa shine shine kuma Allah ya dauke shi ya mutu yana mutuwa zancen ya kare sai kuma a sake wani lissafi na daban haka duniya ta gada da mun ba dadi bane da ita in ma ka yaudari kanka kana tsammanin kullun zaka ji dadi ne to akwai tashi hankali a gaba وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه النبي ya sunnanta a nuna jin tsoron Allah da khushu'i kankan da zuciya da kai idan mutum an yi masa mutuwa a ga alamar khushu a tattare da shi da kukan da babu sauti a tare da shi annabi ya sunnanta kuka ba laifi idan mutum ya yi shisheka ba laifi ya yi kuka ya zubar da hawaye amma babu ihu a ciki wa huznal qalb damuwar zuciya dole ne in an maka mutuwa za ka ji damuwar zuciya yau ba ma mutuwa ba ma ko ciwo ne ya samu dan uwanka za ka ji da ka tuno sai ka ji ba daɗi amma ya za ka yi dole ka danne kai shiru wa kana yaf'aluhu kuma annabi yana aikata haka din yayi kuka ya zubar da hawaye ya shiga cikin damuwa na zuciya da shi annabi ne saboda an yi mutuwa yana cewa tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu ido zai zubar da hawaye kuma zuciya za ta yi damuwa ta shiga bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb babu abin da zamu faɗa illa abin da zai yardar da ubangijin na'am babana ya mutu dole zan ji damuwa dole zan ji bacin rai dole idona zai zubar da hawaye in tuno da mahaifina da irin hidimar da ya mun amma ba zan faɗi wata kalma da za ta fusata Allah ba na'am matata ta mutu na'am ɗana ya mutu na'am ƙanina ya mutu na'am kanwata ta mutu na'am malamina ya mutu na'am waye ɗina ya mutu zan yi damuwa zan zubar da hawaye amma kan na yadda na faɗi wata kalma in ba kalmar da za ta yardar da Allah ba wannan shine al-islam wannan shine musulunci wa sanna li ummati alhamda wal istirja'a war rida anillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'ummarsa su gode wa Allah abun mamaki su gode wa Allah an yi mutuwa kuma su goce wa alhamdulillah su yi wa Allah godiya ya yi abin da ya daidai ne ba laifi ya yi ba kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi za mu koma warriba anillah kuma mutum ya nuna ya yarda da Allah ba ka fushi da Allah don ya ɗauke babanka ba ka fushi da Allah tabaraka wa ta'ala don Allah ya raba ka da matarka da kake santa sai ka haƙuri وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراء بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في في ثياب البياض ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعو له عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضي ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبر ويشيعه إلى قبره ثم راى اصحابه ان ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه اليهم اليه ويصلي عليه خارج المسجد وربما كان يصلي احيانا عليه في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء واخيه فيه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-isra'u yin gaggawa yin sauri-sauri da kimtsa mamaci a kai shi zuwa ga Allah a nan gurin al'isra'u bi tajhiril mayit ba ba ba yadda wasu suka fahimta ba kai tsaye haka cewa wai in an ɗauki gawa lokacin da aka sata a kafa da ake gudu da ita a'a abin da ake nufi ita ma ɗin ana so a yi sauri wajen kai ta ɗin amma wannan isra'u bi tajhizil mayit abinda ake nufi kada mutum ya mutu ai ta barin sa a cikin rigar da ya mutu ba a masa wanka ba in mace ce ba a tsaifa kanta ba ba a shirshirya ba ba a yi abin nan ba da sauransu ka sauna umma maki malam a yanzu din nan yanzu in in mutum ya mutu yanzu yanzu al-islam yanzu yanzu in mutum ya mutu muna tare da shi yanzu ya mutu shikenan sai mu dakatar da komai kawai sai mu ce aje ai mai wanka abin da za a fara yi ba za a ce a a tsaya a jira sai gobe sai kaza a a je a masa wanka yana mutuwa ya gama da wannan duniyar kuma ya shiga layi a masa wanka a lullube shi maza maza a je a binne shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine al-isra'u bi tajhizil mayyit Allahumma illa in ya mutu cikin daren da ba mutane da za su yi mai sallah ina fata ana fahimta babu jama'a da za su iya kimtsa shi to wannan ai ya bar sai kwana sai na Abubakar ma an ruwaito da daddare aka binne shi la ilaha illallah wannan shine gaggawa ai maza maza wai yanzu yanzu muna tare da shi fa yanzu yanzu sai aka shi can gurin ya gama da wannan rayuwar ya kammala da ita al-isra'u bi tajhizil mayt wa tafhiruhu wa tanzifuhu wa tatyibuhu a tsarkake shi a tsaftace shi a tsarkake shi a tsaftace shi duk yanda za ku yi fassara abin a fitar da shi daga dauda da kazanta ko ina wanke a jikin mamaci sannan a sa masa turare shine tatyibu jama'a ba a binne mamaci ba a sa mai turare ba wa takfinuhu a sa masa likkafani a samu likkafani a lullube shi da shi fi siyabil bayan kuma ya zama fari an karantar da mu likafanin mamaci ana so ya zamanto mai fari annabi yana son farin tufafi yace albisu min siyabikum albayada fa innaha min khairi siyabikum idan za ku sanya tufafi ku rinka sanya farin tufafi ku rinka mu'amala da farin tufafi dan farin tufafi shine mafi alheri a cikin sutura ko kwarjini kwarjini da kamalar tufa farin abu farin kaya yafi kowane kala kana gani ko mafarki aka yi sai ka ji ai na yi sai ka ji ana cewa ai na yi mafarki na ganshi a cikin fararen kaya amma ba ka ji ana cewa a ai na yi mafarki na ganshi da buƙaƙen kaya a'a ko na ganshi da kaya jajaye ko na ganshi da kaya koraye a'a sai dai ka ji ana cewa fari a me wannan wannan wannan farin yake nunawa alheri ne yace to fa innaha min khairi siyabikum yana cikin mafi alherin sutura ku shi yasa aka ce ko juma'a ne ana so a je da farin kaya idi ne a je da farin kaya karamar sallah ne a yi da farin kaya to idan zaka je kabari zaka gana da Allah zaka gana da mala'iku ma da farin kaya zaka gana da su a jikinka shine asyabul bayan thumma yuta bihi ilai sannan sai a ɗauki mamaci a kai masa shi annabi فيصلي عليه يمس الدعاء يمس صلى بعد أن كان يدعو له عند احتضاره bayan da yayi tai mai addu'a lokacin da yazo duk da zai mutu dan yana zuwa gaida mara lafiya annabi idan ya je lokacin da ya tarar da mutum yana yanayin da dab da zai mutu zai tai mai addu'o'i wannan addu'o'in da ya masa in bai isa ba kuma yanzu gashi ya mutu an wanke shi an sa shi a likafani an kawo shi a makara kuma duk annabi zai tai mai addu'a shine malamai suke cewa mamaci fa baya koshi da addu'a wanda ya fi kowa tsananin bukatar addu'a mamaci yanzu ku duba manzon Allah darajar sallallahu alaihi wasallam darajar da matsayin sa daukaka sa amma har duniya ta tashi ba za a daina mai addu'a da salati ba kuma mu mu yi masa din daukaka ce gare mu shi ma kuma samun matsayi ne a wajen Allah a gare shi so kar ka taba cewa ai yau babana shekarar sa 27 da mutuwa mun yi mai iya addu'o'in da zamu masa ya isa la wallah la kamar yadda kai ba za ka taɓa gajiya da addu'a da za a yi ma ba duk wadatar da Allah ya maka duk rufin asirin da ubangiji ya maka kana son addu'a kai ya tabbata ma yanzu wanda suka fi kowa son addu'a irin manyan mutane ba yasu ba wanda ya fi kowa son addu'a irin manyan mutane gashi Allah ya musu rufin asirin duniya suna gani amma sun fi kowa son addu'a sun fi son me yi musu addu'a saboda me dan adam la yastaghni anid du'a kuma wallahi masoyinka shi yake maka addu'a masoyinka ba shine mai maka addu'a ba wai wanda yake baka kuɗi ba la wallah ba wanda ya maka hanyar duniya ba wanda saboda Allah yake kaunarka yana maka addu'a ko a cikin ƴaƴanka me yi maka addu'a in yayi sallah wannan masoyinka ne kuma shine yake nuna cewa ko bayan ka mutu wannan shine dan da zai taimaka addu'a ko bayan ka kwanta to annabi zai je yi masa addu'a a shimfide shi a gabansa fa yaqimu fa yuqimu indahu hatta yaqdi idan ya je gaida mara lafiya yakan tsaya a wajensa har sai in ya ga mutum zai mutu sai ya tsaya ya ta addu'a ya ta addu'a har sai ya ga ya cika thumma yahdhur tajhizahu sannan kuma ya zo shirya jana'izarsa baya gajiya baya cewa a ai muna nan ya mutu a a yana yi wa yusalli alai yi mai sallah ويشيعه إلى قبره يركع شزوا قبر السا daga baya sahabbai suka ga cewa kai wannan abun yana tsananta annabi kun gane yadda karatun yake mutum bai da lafiya annabi ya ta zurftu da dirga dirga a kansa ya je tsaya ya taimai addu'a ya dawo gida in ya ga mutum alamar ya kusa mutuwa tsayawa yake akan sai taimai addu'a taimai addu'a sai ya ga ya cika sannan ya koma gida in an zo shirya jana'izar sa za a masa wanka za a gyara shi annabi ya sake dawowa a yi da shi sannan ya sake tsayawa a sa shi a makara a ɗora shi akan makara ɗin ya zo ya tsaya ya mai sallah sannan ya daɗa kamawa a raka shi a cikin kabarinsa a binne shi sai sabai suka kai abin ya tsananta ga annabi gaskiya to yaya ake yi sai ba sa gaya wa annabi daga baya sai suka zo suke kyale shi ba za su gaya mai ba sai su shirya mamacin abin da ya shafi yi masa wanka yi masa likkafani gyara mamaci sai ba za a ga annabi sai a bashi sai su yi masa su sannan kuma ba za su kira shi ce zo gidansa ya mai sallah ba su din sai su ɗauki gawar sai su kai ta gidan annabi alaihi salatu wasalam sai ya man sallah dan girman manzon Allah din a rage masa wahala fa yusalli alaihi kharij al masjidi idan an kai masa mamaci gidansa zai mai sallah sai mai sallah a wajen masallaci wa rubbama kana yusalli ahyanan alaihi fil masjidi wani lokacin annabi yana yi masa sallah shi mamacin yana masa a cikin masallaci an samu riwaya da annabi ya yi sallar jana'iza a cikin masallaci kamar yadda riwaya ta zo ingantacciya riwayar muslim hadisin na na aisha suhail ibn bayda da sahal suhailun da sahal da suhail ƴaƴan mutum ɗaya ne dukkansu annabi a cikin masallaci ya musu sallah dan ya nuna halaccin yin haka din wani lokaci to idan kun lura da wannan wannan yana nuna mana cewa lalle manzon Allah ya himmatu akan harkar jana'iza a yau a wannan zamani namu akwai mutumin da aka ce wai kai me yasa baka bude wayarka da da safan kullun sai mayan azaba ce kai da Allah ne shi zaka bude waya in ka ga waya da safa ta mutuwa akai to ai ta kiran ka jana'iza nan shine bana so wallahi wani ne yake faɗan haka baya bude wayarsa da safe dan kada a gayyace shi jana'iza dan galiban jana'iza za ga da safe ake yin galiban yawanci ko dai kaga an mutu da daddare ko da sassafe ko bayan asuba ko na makamancin wannan to yawanci a makabartu za ga an fi cika da sassafe haka to shi baya bude wayar sa dan kar ma a kira shi jana'iza ranar da ka mutu za a bude ta ka wayar kuma ai Allah ka gyara halin mu wa kana min hadiyi taqdiyatu wajhi al-mayyit idha mata wa badanuhu وتغميط وتغميض عينيه وربما كان يقبل الميت kama yuqabbilu kama qabbala Usman bin Mas'un wa baka yana cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lullube fuskar mamaci idan ya mutu da lullube jikinsa jama'a ba daidai bane mutum ya mutu a bar gangan jikinsa a buɗe ana ganin rigarsa ana ganin wandansa ana ganin kafarsa ba daidai bane a bar fuskar mamaci a buɗe kuskure ne saba wa sunna ne abin da yake daidai yana mutuwa ku ɗauki tsumma ku lullube shi ku rufe fuskansa ku rufe gangan jikinsa ya zama to a rufe yake ba daɗi haɗa ido da mamaci ga tsayi ba daɗi amma yau ɗaukan hoto ake babansa ne ya mutu ba yana gaggawa ya ɗauki hoton baban ga tsayi bakinsa a buɗe ko wani a makamancin wannan zai aika saboda akwai whatsapp akwai facebook akwai kaza akwai kaza wannan dauke-dauken hotunan da ake na mamata wallahi bid'a ne zuwa da wani abu ne sabo sunan addini wai ana cewa ana yi ne dan ayi addu'a waye yace ba za a yi masa addu'a ba sai an ganshi tsirara ko kaga an dauko mutun ya caba kulliya yayi ado yayi menene sai a dauko hoton gawarsa sai a raba hoton gida biyu gashi nan anan yana dariya yana kaza gashi nan kuma a kwance a cikin makara ko kuma a cikin a gawarsa ma akwai wanda fuskar ma a fili ga tana a fili ka ga mamaci a facebook an sa fuskar sa a fili wallahi saba sunna ne ji tsoron Allah kuma ba gata kuke wa mamatan ku ba kuma wannan yana cire wa mutane karsashin da kuma jin tsoron ita kanta mutuwar sai ga ba a damu da ita ba ba a damu da ita ba a gyara da Allah bidiyo da ake ta yi ana jana'iza wasu fa gaba ɗaya sallar gawa ma ba sa yi ya iya subhanallah wato ya ɗaukar wa kansa shi da ya sallar jana'iza ya samu ladar sallar jana'iza gwanda ya ɗauki hoto ya yaɗa a facebook burinsa kawai gashi ana sallah yanzu kawai ya saka live live ɗan uwansa kuma yana mayyit irin waɗannan abubuwa da ake kawo su a zamanance ba daidai ba ne ana wanke mamaci ana ɗaukan bidiyo ana masa wanka fa ana bidiyon ɗaukan wankan shi wannan mahaifis haram hada wallahi ba daidai bane rage kima ne da darajar shari'a kuma ana nuna mutane su saba da abin su daina ganin girman mutuwan ballantana su ji tsoron Allah in an yi mutuwa to annabi ya ce a rufe mamaci a lullube mamaci an yi accident katsau Allah ya kiyaye sun fadi sun mutu yanzu an jera gawawaki a ta ciro ganye ana lullube su Allahumma illa ana samu wani yanayi wani ya mutu ba a san waye ba ba a san iyayensa ba a san danginsa ba to ai ya daukan hotonsa larura nan ma in fa ba yanda za a yi ba a samu wani identification nasa ba shi ma ina jin nauyin na gaya muku in ce ku yi wallahi wataƙila dan a nemi suwaye danginsa su ko su gane yan uwansa su gane shi ana iya samu wani ya tafka hadari tsakanin gari da kaza da kaza ba san kowa ba ba an ba ID card ɗinsa ba waye da sauransu amma a yanzu akwai abubuwa akwai lambar waya ai ko akwai wayar sa ai wataƙila inda za a iya samu a gane ta wannan to gwanda ai akan a ɗauki hotonsa a nuna akwai wani mutum da aka ɗauki hotonsa aka yi ta yadawa jama'a wannan mutumin ya baro Kano za shi Kaduna ya yi haɗari ya faɗi ya mutu ga motar an ɗauke ta ga hotonsa ana ta yadawa kowa ya gani ana ta sharing ana nunawa ƙarara mamaci malam fuskar ko ɗan ciyawa ganye ba a sa masa ba wai ana neman shi to abubuwan ne ga sunan abubuwa sun caccanja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a rufe hatta ido mamaci yana iya mutuwa ko sai ya mutu idan sa abude abin mamaki malam mutum sai ya mutu yana kallo sai ya mutu ban sani ko kun gane ba ba sharadi ne ba ba lalle bane wai mutum zai mutu wai yana bacci zai mutu ko idan sa a rufe zai mutu a abude gau kudu za a zare nan ana zara ran ran ya tafi idan bai rufe ba to babu sinadarin da zai sa idan ya rufe don haka tsayawa zai yayi dama sai da rai ake motsa idan ai to an ɗauke ran yana kallo to annabi ya sunnanta idan an zo a rufe idan abinda ake sai a sa ruwa a hannu ana ta jan fatar ana ta ja haka ana ta ja za ta rinka dan jawuwa saboda ba ta da wani abu na rai a jikinta za ta jawo ta jawo sai a lullube to ido ma ba a bari a buɗe ba ballantana a bar gangan jikin shi wa rubbama kana yuqabbilu al-mayyit annabi yakan sumbanci mamaci kama qabbala Usman bin Mas'un wa baka Usman bin Mas'un sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ya rasu annabi ya ganshi dan tausayi sai je sumbance shi sai aga annabi ya fashe da kuka yana zubar da hawaye saboda tausayi ce yanzu wannan dan uwan ya rasu ya tafi Allahu akbar to wannan shine abin da annabi ya karantar da mu zamu dakata anan saboda yanayi na lokaci wani sati sai mu dora akan abin da ya karantar da mu dangane da wanke mamaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh